الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد وتن دايا وتن المحرم shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 24 ga watan tara shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 14 a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi aya ta 99 inda Allah yake cewa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din muna cikin kisan zilƙarnaini da shi da mutanensa da suka roƙe shi ya gina musu wannan katanga da za ta yi musu shamaki da wannan muguwar halitta da ake ce da ita ya ajuji wa ma'ajuj to yanzu kuma sai Allah ya ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd bayan an tona wannan ko an yi wannan katanga ta ƙarfi wanda za ta zamanto wato shamaki da za ta hana bullowar ya ajuji da majuji sai kuma Allah ya ba mu labarin mai faru nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
الله مدوكين سركي ya ci gaba da cewa wa aradna wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd Allah ya bude wannan katanga dama ba wanda isa ya bude ta in ba shi ba kuma daman shi zulqarnain ya faɗa cewa duk lokacin da wa'adin Allah ya zo fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan ya ce sai muka bar sashensu da sashi mana tarakna ya ajuju wa ma'ajuj muka bar ya juju da majuju ya muju fi ba'din ba'duhum yawma idin ya muju fi ba'd wato sashensu yana shiga cikin sashi yadkhulu ba'duhum fi ba'din kamawjil ma idan an ce maja ya muju a larabci wani abu ya shiga cikin wani abu kamar yadda za ka ga ana ruwa yana ambaliya yana gudu wani na shiga cikin wani haka suka yi ta cakuɗa ba'dhum yamuju fi ba'din kamawjil ma wa yakhtalitu ba'dhum bi ba'din likasratihim saboda yawan su yanda za ku gane wannan bayanin shine ba'dhum yamuju fi ba'd yanzu inda kaga taron kamar tsutsotsi kamar dubu tsutsa a wuri ɗaya guda dubu a dunkule yaya kuke ganin su a caccakuɗe wani na hawa kan wani wani na shiga cikin wani ta wani shine ba'dhum yamuju fi ba'd abin da yake shiga cikin juna me yasa wannan tsutsar take wannan wato walkatuwa take harhaduwa da junanta saboda sun yi yawa amma da kwaya uku ne ko kwaya biyu za ga wancan ta yi can wancan ta yi can to jama'a ƙur'ani yana nuna mana lokacin da ya juji da ma'juji za su fito to za su fito ne sashinsu yana shiga cikin sashi saboda bala'in yawansu haka za ka gansu a cacca kuɗe ba ka da ma ƙofar da za ka iya guduwa fitina ce ba ƙaramar fitina ba ba'dhum yamuju fi ba'd sannan Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ga abin da zai faru wa nufika fi suri sai kuma mai bushi mai huri a cikin kaho li'anna khuruja ya'juj wa ma'juj min alamati qurbi sa'a saboda fitowar ya'juj da ma'juj alama ne na kiyama ta kusa tashi kenan da kun ga ya juji da ma juji sun bayyana to kuma dab kenan kiyama ta tashi la ilaha illallah ranar hisabi ranar lissafi ranar bayani shi sa kaga yana kawowa magana kuma sai ce wani fiƙa fi sur da kun ga ya juju da ma juju to kuma wani fiƙa fi sur sai mu hura ƙaho mu sa mala'iku mala'ika ya busa ƙaho fa jama'ana hum jam'a Allah ya ce sai mu haɗa su a wuri guda halitta gaba ɗaya duniya dukanta sai a haɗa mu fi sa'idin wahidin a wuri ƙwaya ɗaya na lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yana nuna mana cewa Allah kadirun ne mai iko ne cikakken iko akan aikata abin da ya ga dama ya juju da majuju nan da ake jin tsoronsu dole sai sun bayyana ya juju da majuju nan da manzo Allah ya bayanin fitinarsu lalle sai sun zo kuma sai sun fitini wasu malam ana bayanin su a hadisi ana cewa ɗaya daga cikinsu kunnensa fa kunne ɗaya kunnensa ɗaya shine shimfiɗarsa kamar katifarsa idan ya faɗi sai ya shimfiɗa kunnensa ɗaya a ƙasa ɗaya kunnen kuma sai ya ɗauko shi sai lullube kansa da shi gaba ɗaya a wata riwaya aka ce halittu ne gajerun halittu a dunkule suke sai bala'in yawa shi ne za ka ji ana caka waɗannan yawansu sai ka ce ya juju da majuju mana ya juju da majuju suna da bala'in yawa sai kuma Allah Ubangiji ya yi bayani dangane da abin da ya tanadar makafirai ya ce wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirina arada wa aradna jahannama sai muka bayyana jahannama azharna jahannama abrazna jahannama muka fitar da ita fili aka ganta kamar yadda kwamanda yake fitar da rundunonin yakinsa sojojinsa idan za a tafi yaki don a gansu Allah ya ce ai jama'an al-khala'iqa yawmal ba'si wan nushur jam'an tamman kamilan za mu hada halittu a ranar tashi alkiyama ga baki ɗayansu haɗawa ta gaba ɗaya wa abarazna wa azharna jahannama a lokacin za mu fitar mu bayyana wutar jahannama a wannan rana lilkafirina musamman ga kafirai ibrazan ha'ilan fazi'a fitar da jahannama wanda yake mai ɗaukan hankali mai tsoratarwa aka ce kafirai azzalimai za su ga wutar jahannaman nan ba biduni lafsin aw khafa ba tare da wani buya ba ba abin da zai boye tsoro ya same su firgici ya same su tashin hankali ya same su a wannan rana yusibuhum ma yusibuhum min ar-ru'bi wal faz'i inda mushahadatiha me yasa aka ce za mu bujirar da jahannama ga kafirai a alhali kuma ba kafirai ne kaɗai za su ganta ba aka ce eh haka ne ba kafirai ne kaɗai za su ga jahannama ba amma a wannan ranar tashin alƙiyama atisayen jahannama da za a yi fitar da jahannama da za a yi a nuna abin da ke cikinta don mutane su firgita an yi ne don kafirai don su automatically gidansu ne nan da kuma misalin an buga wannan an fitar da jahannama ne an nuna ta don wasu waɗanda suke misalai wato suke rayuwa irin ta kafarai su ma su gani aka ce min man fasaku irin wanda suka yi ta ba su ganci a bayan ƙasa wa yau mai uradu ladina kafaru ala nari alaisa haza bil haq a wace ayar ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كو هكا الله يفعل زامو بجرد دوتا أو تعالى الله يتي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب za mu bujirar da wuta ga kafirai za su ganta sannan Allah tabaraka ta'ala ya siffanta su waɗannan wato kafirai ya mana bayanin siffarsu siffar da za ta nuna mana sun cancanta su shiga cikin wannan wuta yace alladaina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri sune waɗanda idanunsu suka zamanto suna da marfi a'yunuhum idanunsu kanat fi ghita'in an dhikri ghita ghisha an lullube idanunsu ba sa iya ambaton ba sa iya kiran Allah in an ce al-ghita'u a larabci ma yughatta bihi shay'u wa yasturu ko ma yughatti bihi shay'u wa yasturu abinda ake lullube wani abu a rufe shi me an zikiri ai anil imani bil qur'an suka kasan imani da ni suka kasan imani da alqur'ani fi ghita'in an zikiri anil huda wal bayan suna da an rufe fuskar su an rufe zuciyarsu akan shari'a da bayanin gaskiya sun kasa gane wato ga gaskiya nan alladhina kanat a'yunun fi ghita'in an dhikri ga wuta jahannama an buduran musu da ita a wannan rana ta tashi hankali da damuwa sannan me me sakamakon su sun yi wannan sun samu wannan bala'i ne saboda a duniya ba su imani da Allah ba ko kuma idan su bai nuna musu imani da Allah ba tabaraka wa ta'ala ba su amfana da ayoyin Allah ba لم ينتفعوا بالآيات التي تذكرهم بالحق بس أمفانا دا آيوين دا سكي تناتدسو أكن غسكي أبا آيوين دا تهديهم إلى الرشاد ذاس رنك شريع دسو إذواغا شريع بعدن كومي بسبو دسن زما المجرن شيطان الله كتيا يوم كما باينا الله يشي وكانوا لا يستطيعون سمع باسا إيجي سمع القبولي wal'imani ba sa iya ji na karban saƙo kafirai ba sa iya ji na yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala li ghalabati shaqawati alaihim saboda shakiyanci shi ya rinjaye a kansu gashi nan duk wa'azi da za a yi ba da suna ji ba da su ake ba ƙur'anin zaginsa suke ƙur'anin wulakanta shi suke ƙur'anin tozarta shi suke fada suke da masu riko da alkur'ani yaƙi suke da tsarin alkur'ani la yastati'una sam'a wannan wata sifa ce ta sifofinsu su wato waɗannan kafirai sifa ta abin ƙi da zargi a wannan duniyar la yastati'una sam'an lil haqqi aw al huda a duniya ba su isa ba su iya jin gaskiya ba su iya jin siriya saboda li sababi israrihim ala al batil sun ci gaba sun doge akan barna ga kuma zurfafawa da suke akan addalal wal inad bata da ainihin wato girman kai da nuna isa to wannan shi yasa Allah tabaaraka ta'ala ya sa su a cikin jahannama mai Allah ya ce a gaba malam أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
الله مدوكين سركي يتشغب دا بياني ينا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء bayan wancan wa'idi shadidi narkon azaba da ubangiji ya yi musu su kafirai sai kuma yake cewa yanzu su suna su waɗanda suka kafirta suna zaton a fahasiba a fazanna kenan a fahasiba a fazanna a fazannan ladina kafaru yanzu wanda suka kafirta suna zaton su riƙi bayina ba ni ba su ne masoya ko su ne majibintan al'amarinsu arbaban yuridu bil ibada yanzu ku kafirai za ku riƙi wasu bayin ba ni ba su ne abin bautarku irin su isa ko 'yan kirista da kuke bauta wa isa da mala'iku kalla balhum lahum a'da wa yatabarra'una minhum wallahi waɗannan waɗanda kuka riƙa duk wanda ya riƙe wani ba Allah ba ya bauta masa a duniya ya ƙi bautar Allah to zai zama maƙiyi ne a gare shi wanda ya bi shaidan ya bauta wa shaidan dan Abdullahi dan Abbas suke cewa ash-shayatin ata'uhum min dunillah shaidanu ne suka zo suka yi tabi ba Allah ba Imam Muqatil yace ga gumaka da suke bauta musu su ma duk yana ciki ai afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya gumakan da suke ta bauta musu da Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum waɗanda kuke kira ba Allah ba waɗanda kuke bautawa ba Allah ba bayi ne fa irin ku innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Allah ya ce waɗanda kuke riƙewa ba Allah ba kuke bautawa ba Allah ba ba su iya halittan ko ƙuda ba yanzu wanda bai iya halittan ƙuda ba shi za ka bauta mawa wanda bai iya halittan sauro ba shi za ka bauta mawa shi yasa yace a can ibadun amsalukum bayi ne fa irin ku ba ku da bambanci da su ai hauka ta wuce hauka mutum yanzu yana bauta wani ba Allah ba shekaran jiya dinnan wani dan uwa yace an yi mutuwa ya je makabarta yace wallahi malam da ido na na gani ba gaya mun akai ba wani mawaki cikin mawakan da suka mutu a garin nan kwanan nan an je an binne shi a wata makabarta malam mutane sun ji suna bautar kabarinsa mawaƙi shahararre ne yau dinnan ana sawa ƙasa gobe ma ana sawa ga waƙoƙinsa duk a cikin wayoyin mutane amma mawaƙi ne shahararre mawaƙi an je an gina kabarinsa an zuba kayan alatu a kabarinsa an saka tayil da wanda zai taka ya je jahilai sun je sun tsuguna suna bauta masa ina hizba hizba me ma'anar hizba al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa ayani da mummuna shine ma'anar hizba amma wallahi malam dare da rana kullum musamman ranar juma'a jahilai haka suke cincirindo a kabarin wannan mawaƙin suna roƙonsa bawan Allah ne yake cewa wallahi malam da ido na na gani sai mutumin nan ya zo ya ɗauko wayarsa ya buɗe waƙoƙin shi mawaƙin ya ƙure balin sai ya jingina a jikin kabarin kuma ya tsuguna yana addu'a wannan abu a karmar kallawo shekaran jiya ya faru shekaran jiya dinnan mutuwa ce aka yi aka je makabarta nan nan makabartar ɗan dole dinnan a nan أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء yanzu wani Allah fa kafirai yake gaya wa ya za ku riƙe wasu bayi su ne majimta al'amuranku ka roƙi gabari to nan gaba waƙoƙin ma za su rinka bauta shi za duk wannan yan begen yan bege yan waƙen nan da ake ta ji ana saurara wallahi sharri ne a ciki ba begen suke ba bidiyoyi ne a ciki dan ba wanda ya ce ka zo kana kada ganga da fiyano akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana faɗin kalmomin da baka da aya baka da hujja baka da dalili akai mutane sun mai da waɗannan waƙoƙin na bege kamar addini kamar ibada suna sauraron su kamar yadda suke sauraron alƙur'ani to gashi nan wallahi waƙoƙinsa ya ɗauka ya je kunna a waya ya je ɗauki wayar ya ɗora ta a gindin kabari ya ɗaga hannu shi kuma yana roƙo wannan misali ɗaya ne akwai tafka tafkan shehunai a garin nan da ake zuwa gindin kabarinsu ana zuwa su ma ana roƙonsu saboda me sun gaya wa mutane cewa idan sun mutu a je a roƙe su sun gaya wa mutane cewa ai ana samun tabarruki da kabarrukansu sun gaya wa mutane cewa in sun shiga talauci su je su nemi taimakonsu bayan da waɗanda ake kiransu idan za a faɗi da waɗanda ake yin addu'a ana kiransu da wanda ake sanya hotunansu a gaba a roƙe su meye bambancinsu da wannan da Allah yake cewa a fahasiban ladina kafar wani yattaqidu ibadi min duni auliya yaya za ku riƙi wasu ba Allah ba su ne majimta al'amuranku su ne masu baku malaman tafsiri suke cewa takadirin ayar shine afa hasibal ladina kafaru an yattakhidu ibadis salihin aliha yanzu su kafirai an ce da su kafirai ne saboda sun bauta wani ba Allah ba yanzu su za su riki bayina salihai su ne alloli waɗanda ake rika za a bauta musu wasu ai za ga ana ganin kamar na kirki ne an musu zaton cewa na kirki ne shi yasa in ka zo kana magana sai a ce ai hasada kake musu yanzu akwai a garin nan shehun nan da a lokacin da suke raye an bauta musu bayan sun mutu ana bin kabarukansu ana bauta musu yanzu kuma an dawo bayan kabarin kuma ana bin 'ya'yansu su ma ana bauta musu banda hidindimu da ake ta musu na duniya an dawo kuma 'ya'yansu da jikokinsu ma ana ta musu in an yi magana sai a ce ai suna cin albarkacin shehi ne mutane malam suna da kwakwale yadda kaga kwakwalen majina ne a ciki ba sa gane abubuwa Allah ka ganar da mu yaya za ku riki bayina a matsayin alloli waɗanda kuke neman taimakonsu tastansiruna bihim min dunillah wa ta'budunahum min dunillah yaya za ku yi haka to ku lalle za mu yi muku azaba waɗannan su ne haƙiƙanin kafirai da suka kafirce mu in ji Allah ta baraka ta'ala malamai suka ce waɗannan kafirai masu aikata wannan aikin su suna ganin suna aikata aikin ƙwarai ne alhali kuma qad dallu dalalan ba'ida Allah ce labudda kenan babu makawa sai ne musu azaba كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا رانا تاشي القيامة وأن دعك مصبوتا والله سيسن كافر شيء مسيسن دو سن شيء مو بمشيكو بوتا منا با سنة إننينيا أكيد دو أشكين قرآن duk wanda aka bauta ba Allah ba sai ya tsine wanda ya bauta masa shi ma wanda ya bauta masa sai ya tsine mai ce kai ka batar da ni shi kuma ya ce ai ban ce ka bauta mun ba su gama kuma duk a hada su akai su wuta na lillahi wa inna ilaihi inna atadna jahannama lil kafirin nuzula Allah ya ce lalle nayi tanadin wutar jahannama ga kafirai nuzulan masauki nuzulan abincin da ake bawa bako na gara ko kace nuzulan masauki ko kace nuzulan gara ta irin da abincin da ake ba wa bako na girmamawa to su maimakon a ba su a gidan aljanna sai a ba su a jahannama abdullahi na abbas ya ce hiya maswahu shine makwancin su shine ainihin inda Allah zai shimfide su a yi tai musu azaba ka san a jahannama kifa mutane ake sai a kifa mutum ya rubda ciki ta nan haka wutar za ta yi ta cinsa shi sa wani wurin Allah ya ce fabashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi waɗanda suke aikata irin wannan ayyuka din wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ko da za su nemi taimako a ba su ruwa su sha sai a ba su ruwa mai zafi ruwan da suna ɗagawa za su sha tiririnsa kafin su kai bakinsu ya ƙone fuskar gaba ɗaya fatar duk tana zagon yawa tana zubewa ruwan 'yan jahannama kenan Allah ce ƙul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala karata kol ga ya musu hal nunabbi'ukum shin kuna son mu baku labari ga waɗanda suka fi kowa yin hasarar aiki bil aksarina a'mala su ne waɗanda suka bi soye-soyen zukatansu a duniya suka aikata wasu ayyukan da suna tsammanin su samu fadala da matsayi a wajen Allah fanalu halakan wa bawara sai suka samu halaka sun yi aiki gashi suna neman Allah ya ba su lada kamar wanda ya sai kadara ne yana murna ya sai kadara zai samu riba a kanta daga baya sai ta zamanto masa hasara ta zamanto masa ta tabewa Abdullahi ibn Abbas da sa'ad bin abi waqqas yace waɗannan su ne a matakin farko al-yahudu wan nasara alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wanda aikin su ya bata mana duk wani sa'ayi da suke akan bata ne a wannan rayuwa ta duniya wasu suka ce su ne ruhbaniyawa mutanen da suke suna tabauta ba tare da ilimi ba suna bauta akan bata dalla sa'ihum batala amaluhum wa shahaduhum aikin su da yin shahadin su da kokarin su duk ya lalace fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna tsammanin wato suna aikata wato aiki ne wato na yabo aikin kuma ba aiki ne na yabo ba aiki ne na bata Allah ka kiyaye mu da aikin banza mutum ya zo yana yin bauta akan bid'a yana ɗaukar lada zai samu yana bauta akan shirka yana ɗaukar lada zai samu amma wallahi sai ya zo ya zamanto wato wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura faj'alnahu haba'an mansura al-aksarun jam'i ne na al-aksar sigatu tafdil ne na al-khusran asalinsa al-khusran annaksu min at-tajir dan kasuwa attajiri in ya samu karayar dukiya wato fi mali tajiri dukiyarsa ta samu karaya ta yi kar to sai a ce an samu naqs to al-aksaruna waɗanda za su zo kiyama su tarar da ba su da komai sun yi asara khusranu amalihim kenan aikin da suka yi suna gadaran a duniya sun yi aiki ba wai ba su yi aiki ba sun yi aikin amma sai su gan shi ya zama aikin banza dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a suna mazatan cewa ai wannan ayyuka in an kai su gaban Allah tabaraka wa ta'ala ai ma za su samu lada a wajen Allah wannan shine aljahlul murakkab bi ainihi kenan tsabar jahilci ka yi aiki na banza ka ɗauka wani aikin kirki ka yi alladhi ya'malu su' wanda yake aikata mummunan aiki kuma ya san cewa mummuna ne to ana tsammanin watakila ya samu istiqama ya tuba ya gyara amma wanda yake aikata aiki a zahiri shi a ganinsa mai kyau ne jahilai suna ganin mai kyau ne yanzu irin bidiyoyin nan da ake bauta Allah da su jahilai duk suna ganin aiki mai kyau ne su kansu masu yin suna ganin aikin kwarai suke yi saboda bid'a daman da dana sura tana da kama irin ta aikin kirki kama amma kuma ba aikin kirki bane ku su ne za su zamanto sun shiga layin afaman zuyina lahu su wa amalihi fara'ahu hasana wanda muka kayata masa mummunan aikin sa ne amma sai muka kayata masa shi yake ganin wannan aikin wato aiki ne mai kyau أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وسوني ودن سك كافر شيوا آيوين أبنجد تبارك وتعالى sannan su ne suka kafirce wa liqa'ihi gamuwa da Allah fa habitat a'maluhum aikin su ya lalace aikin su ya rushe inji Allah wannan kalamun ne musta'anaf sabon zance ne li ziyadati ta'arifi bi haula ila aktharina a'mala dan a dada mana bayanin a dada mana definition na waɗannan wanda suke sun yi hasarar ayyukansu sannan kuma a yi mana bayanin mummunan makomansu sun kafirce ubangiji sun kafirce wahdaniyar Allah sun kafirce wato kudurar Allah sun kafirce wa tashin alkiyama sun kafirce wa kwanciyar kabari sun kafirce wa hisabi duk wani abin da zai biyo bayan mutuwa ba su yadda da shi ba habitat a'maluhum fasadat a'maluhum habitat a'maluhum batalat a'maluhum aikin su ya lalace asalin alhubut a larabci alhubut ana nufin al-intifakh ko intifakhu batnu dabba cikin cikin dabba ya fashe ya kumbura saboda ta je ta ci abin da zai cutar da cikinta idan dabba ta je ta ci leda sai cikin ya kumbura in ta je ta ci abin da zai bata mata ciki sai cikin ya kumbura sai a ce habitatu dabba ta ci abin da ya lalata mata ciki cikin ya kumbura sai aka yi amfani da hubut a nan saboda shine a'ala darajatul balagha ma'ana sun yi aikin kaga dai wannan dabbar ba za a ce tana da yunwa ba ta ci abinci amma abincin kirki ta ci mummunan abinci ta ci ba abinci na kwarai ta ci ba fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce ba za mu yi musu hisabi ba ba za mu dora musu kayan su a skeli ba wannan tasrihun ne wato bi hawanihim wal istighfaf bihim ana nuna askancin su da wulakanta su da tozarta su wa ihtiqari sha'nihim sannan sha'anin su kuma wulakantaccen sha'ani ne ko waiwayarsa Allah bai zai bara tashi aljama saboda tsabar wulakantattun mutane ne Allah ya ce za mu wulakantar da su ba su da ma aikin da za mu ɗora shi akan sikeli fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu sa aikin su a sikeli ba kwata kwata li'annahum la tujad lahum a'malu salihah to ai an ce habitat a'maluhum aikin su ya lalace to me za a ɗora akan sikeli tun da gaba ɗaya zero ne shirme ne wa qadimna ila ma amilu min amalin kenan faj'alnahu haba'an mansura ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce cikin sahih bukhari manzo Allah ya ce innahu la ya'ti ar-rajulu al-azim as-samin yawm al-qiyamah mutum zai zo ranar tashi al-qiyama babban mutum qato mai kiba al-azim as-samin ga kattanci ga ƙiba Allah zai kawo shi ran tashi alƙiyama idan aka ɗora shi a sikeli la yuzanu yawmal qiyamati inda Allah janaha ba'udha a wannan rana tashi alƙiyama idan aka ɗora wannan mutumin akan sikeli wallahi fuffuken saurewa ya fi shi nauyi gashi al-azim annabi ya ce يعني العظيم الضخم قاتم متن السمين مي كبا انا دكو شي da an zo an dora shi askeli wallahi tallahi malam fuffiken sauro ya fi shi nauyi to abun ba katan ciki bane alaji ba ci a koshi bane alaji ba karya kashin kaji bane alaji ba cin nama kawo laik ba ne alaji ba cin daɗi ba ne a duniya ibada ka ci daɗi ka yi sallah ka ci daɗi ka karanta ƙur'ani ka ci daɗi ka yi zikiri ka ci daɗi a ganka a sahun gaba a masallaci shine daɗin da kake ci ma amfani duniya da la'ira amma ka ci daɗi ba ka fita jam'i ka yi asara ka saka riga mai tsada baka zuwa jam'i a ganka mala'iku su ganka su rubuta ka cikin masu zuwa jam'i a matsalacin unguwarku ka yi asara ka saka kaya masu tsada da alfahari ba a ganin ka a masallaci ranar juma'a a gaba gaba kusa da liman ana hudu ba mai amfanin suturar da kasa ka saka kaya baka bauta Allah da su baka iya sa kayan ka je wurin da ake bauta Allah kana sa kaya na alfahari kana hawa motoci masu tsada kana gina gidaje na fakhar kana abin da kai ga dama a duniya saboda Allah ya baka aran wasu kwabbai kafin ya dauke ka to gashi dai kaji za a tafi da mutumin da yake babba ne al'azim wallahi tallahi akwai mutanen da zaka gan su manya ne a nan duniya amma kaskantattu ne a lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manya ne a ganinsu manya ne a idan mutane amma wallahi idan an je wajen Allah ranar tashi alkiyama ba su da nauyi fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sannan Allah tabaraka ta'ala yayi bayani dangane da ainihin wato ƙarshen al'amarin me ce ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها ولا
Allah ya ce waɗannan mutane ula'ika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sai ce dalika jazaohum wannan shine sakamakon su idan baka san meye ba jahannam jahannamu Allah ya tanadar musu da wata wuta mai suna jahannama bima kafaru saboda kafircewa da suka yi da Allah wattakhadhu ayati Allah ya ce suka riki wato ayoyina huzwan suka riki alqur'ani huzwan abin isgilanci sukhriya mahzuwan bihi suna wulakanta alqur'ani ba su mai da ƙwar'ani komai ba ƙwar'ani suka mai da shi baya malam yana daga cikin wulaƙanta alƙwar'ani da izgilanci da shi shine rashin ɗaukansa da muhimmanci saboda duk abin da yake da kima a wajen ka ai za ka kimanta shi ko to yau in kun lura a hankali a hankali a rayuwarmu ana ta nesanta mu da alƙwar'ani a zamanance malam mutane malam malam mutane sun kifu akan duniya Qur'ani yana nema ya rasa suwa za su masa gata suwa suka yadda da shi suwa za su sa 'ya'yansu a makarantun Qur'ani suwa suka yadda 'ya'yansu hadace Qur'ani suwa suka yadda neman ilimin Qur'ani ilimi ne suka suwa suka yadda alkur'ani daukaka ne alheri ne ci gaba ne tunda yaron kai ta so kake kai shi makaranta daga nursery school kai daga play group kake kashe masa kuɗi har sai ya je jami'a ya gama kana kashe masa kuɗi ka lissafa shekaran shekara wajen 25 yaro ƙarami daga buɗe bakinsa yana talla talla talla za a ɗauke shi a kai shi makarantar naziri inda za a daga koya mai turanci arna za a rinka haɗa shi da shi su ne za su rinka karantar da shi ko mata ko maza abinda ake so ya fara zama a bakinsa ingilish ko ba ka bane majoratin waɗanda suke zuwa suke buɗe makarantu a cikin ai ba mu bane yawanci in ma mu ɗin ne ra'ayin tunanin wasu muke ɗaukowa mu saka makarantar da ake boko ake cin boko nan ne ake cincirindo a kanta in ɗanka ya tashi idan ka rufe yake so kake yayi boko boko addini mai ilimin boko shine mai ilimi mai ilimin addini mai ilimin ƙur'ani mai ilimin hadisi mai ilimin fiƙihu ba mai ilimi ba ne kuma karatun boko shine karatu karatun ƙur'ani karatun hadisi karatun islamiyya ba karatu ba ne wanda ya je jami'a ya yi boko zalla shine ya yi karatu shi yake da certificate shine respectable somebody in the society ko ba ka bane ba shine mutum da ake ganin mutum wanda ya je tsangayar islamic studies ko ya je arabic wannan laisa bishai baya zuwa ya je ya bada takardarsa a dauke shi a aiki wuri mai tsada ko wuri da zai dauki salari mai karfi baya zuwa yayi wannan saboda al'umma ma they have never recognized him as somebody ba su ɗauke shi wani ba ko da kuma a girmama shi watakila a naɗa shi limami a unguwarsu ko da kaza wani yaro ya je abuja inda ake stamfi na takardu foreign affairs ministry of education embassies na kasashe da ake tafiya zai tafi wata ƙasa da ya je ministry of education ya tarar da galiban dama waɗanda suke buga takardun nan arna ne suke buga stamp to sai je da irin takardarsa irin ta makarantunmu na haya islam haya islam din nan gashi takardar sakandare ne yana so zai fita waje yana so gwamnatin najeriya a buga mai a yadda da takardarsa wallahi yana zuwa da yaje kai wannan matar wata mace ce muguwar mata mara kirki ta yi suna wallahi haka ta ɗebi wannan credential din ta watsa masa a fuskarsa ta ce what is that this is arabic i don't know how to read arabic take your papers wallahi ta daka mai tsawa a gaban a gaban wani bawan Allah laifinsa ya yi makarantar arabiya sakandarinsa ta arabic ce har yaushe kake da matsayin da zaka je abuja a buga masu tamfi a ƙasa ta najeriya irin ƙasar mu tamu ake mana wannan cin kashi da wulakanci saboda me ba a mutunta arabiyar ba ba a mutunta arabic din ba ku je ku tambaya su gaya muku makarantun arabic hatta na gwamnatin ku je ku gaya muku ku je su gaya muku irin abubuwan da suke fuskanta cire yara ake yi ba da musu je su ba abinda muka tashi muka tarar da shi iyayenmu da kakannin muna yi na musuluncin yanzu an canja mana tunani da ne aka damu yaro a kai shi makarantar islamiyya aiwaye yanzu sai suka gane in sun zo makarantar sai su sa tun da safe yaro bai zai dawo ba sai karfe biyar da rabi kuma iyaye sun fi son irin wannan makarantun saboda alakalli yaron ka ka huta an ya tafi kawai ya je ba zai dawo ba sai biyar da rabin aihuwa ake a yaran ba a san su biyar da rabin nan ba zai tambaya ba shin ana islamiyya ana karantar da su qur'ani ana karantar da su arabiya ana karantar da su hadisi ba zai tambaya ba amma zai je biya maƙudan kuɗi ya je banki ya biya ya kai tela a bashi receipt saboda ɗansa zai karatu tun daga safe wallahi bara a sako shi ba sai biyar da rabi boko zalla za a koya masa kun ɗauka wani abun na kirki ne suke muku ba abin kirki ba ne sharri ne manufa ce yahudanci ne sun tsara wannan ne don su hana 'ya'yanku zuwa makarantun islamiyya amma ba ku gane ba yaron da kullum ya tafi makaranta baya dawowa sai karfe biyar da rabi ya za a je makarantar islamiyya kuma karka manta fa yana dawowa an cika masa jakarsa da homework homework na physics homework na, na mathematics homework na, na biology homework na wane ne so da ya zo gida ya ci abinci magarba tana zai ce mama kunna min inji homework homework ina da assignment wannan lokacin tsakanin magarba da isha'i din haka zai zo cinye shi yana tubin takardunsa yana ciki yana gamawa kafin ya gama ma bacci ya ɗauke shi washe gari karfe bakwai dole a kai shi makaranta bakwai da kwata ake rufe gate rana asabar da ladi ba sai a ce akwai practicals akwai lessons malam yau haka ake a garin nan so yara ba su da hutu ba su da lokacin islamiyya makarantar islamiyyan sai ya'yan wane da wane ne yan tsararru su ne suke zuwa shi ma yanzu an bar wa yara ƙanana masu tsalle-tsalle amma yara matasa yanzu da wahala gansu a makarantar islamiyya in yamma ta yi suna can wajen fc suna wajen motsa tsalle-tsalle suna wajen kwallonsu suna wajen kaza wa yake zuwa makarantar to yaushe za a karanta ƙur'ani ka gaya mu ɗan tafi sun ma da ake zuwa asabar da ladi sun ce a rinka zuwa lessons sun ce a rinka zuwa practicals kuma iyaye suna murna suna tafa hannu saboda me saboda 'ya'yansu sun samu makaranta da tun da safe in sun je bara a sallamo su ba sai karfe biyar da rabi amma fa baya tambayar me ake koya wa yaronsa saboda gafla saboda rafkana to kullum idan Allah yana bayani an yi kaza an yi kaza ku daina kai tunanin ku nesa a nan gida ma ka tsaya ka yi tunani don girman Allah wani lokaci ka ware wa ɗanka na karatun ƙur'ani da karatun addini don Allah alaji yarka da take zuwa university kullum sai ka biya mata kuɗin adadin sau kuɗin tasi tana zuwa university wani lokacin aka ware mata na zuwa makarantar islamiyya ko ba ta da bukata ne ɗanka da ka sa shi a irin waɗannan makarantu wani lokaci ka bashi da zai san Allah إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وثابطت آمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سرك آيوينا سرك منزنينا da ayoyina da manzannina abin istihza'i abin wulakanci yau idan ka zama kai mai ilimin addini ne ko kana nuna kai mai addini ne sai gama ana maka dariya ana ustaz kai ba wayayye bane wallahi kuma abin tausayi karka dauka wani dan wani jinsi ne daban zai ma a dan uwanka ne irin ka kai shine zai maka wannan to shine Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayanin waɗannan kafirai sai kuma yazo yake bayanin ainihin wato waɗanda suka yi imani kuma mutanen kirki innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki mai kyau kun ji malamai sun yi imani sun aikata aiki mai kyau duk qur'ani in kaji an yi imani to sai an yi aiki mai kyau kanat lahum jannatul firdausi nuzula to aljannar firdausi ita ce masauki gare su aljannar firdausi ita ce abinda Allah ya musu tanadi an ce alfirdaus ne an kira sunan aljannar don ita ce afdalul jinan duk cikin aljannatai na lahira ba wanda ya kai aljannar firdaus lafazin alfirdaus lafazi ne na larabci ana yi masa jam'i da faradis firdaus wahid faradis jam'in firdaus shi yasa ake cewa sadrun mufridus mufridusun ko mufridus sadrun mufridus me mufridus ai sadrun wasi'un kirji budaddan kirji imamul alusi yake faɗa yace daga imamu mujahid firdaus ɗinnan wata gona ce in an ce alfirdaus ana nufin gona amma a yaren rumanci imam ikrima ya ce alfirdaus ana nufin aljanna ne amma a yaren habashanci to anan kenan sai mu ce allah ya tanada musu aljanna ko ka ce gonakai na aljanna ranar tashin alkiyama sai me ya ce malam خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها su ‘yan aljanna ɗinnan suna masu ƙaddara madawama har abada har abada suna cikin gidan aljanna in an shiga ba a fita kenan khuludan abadiyan la yabghuna anha hiwala ba sa neman canji ba yanda za a ba su aljanna su ce a canja mana a bamu wani abu ko ka ce la ya baguna an ha hiwala la ya baguna an ha tahawula ba sa neman Allah ya tashe su au intiqala su kaura min makanin ila makanin akhar li limadha لأن هذه الجنة هي أطيب المنازل وأعلاها mafi tsarkin makwanci mazauni kuma mafi ɗaukaka la ya baguna an haƙi wala Allahu akbar ma'ana duk wanda ya shiga aljanna to ba zai taɓa hubbu tahawuli a cikin ta ba hubbu tahawuli hubbu tanaquli wannan mamnu'un abadan har abada mutum ba zai taɓa burin wato ya ainihin sha'awar ya fita ba ran dan adam duk lokacin da ya tabbata a cikin aljanna musamman aljanna firdausi to ai ya manta da kowace wahala da ya sha wuri ne wanda yake subhanallah rayukan kwarai suna shauki su fada wannan guri din Allah ka samu cikin aljanna yace har abada sai kuma yace kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البهر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كما يدعى الله أبنجي يبود وأن سورة da yabo akan kansa sai rufe ta kuma da yabo da yin godiya Allah ya yi bayani akan irin wato abubuwan da ya tanadar ya ce gaya musu laukan albaharu mai dadar da kalimatar rabbi da a ce kogin duniya gaba ɗaya zai zamanto tawada ne da za a yi amfani da shi don rubuta kalmomin ubangiji na suwa za a gaya wa gaya wa yahudawa suwa za a gaya wa gaya wa masu karyata Allah yahudawa ne suke cewa ya muhammadu ai kana zargin kai kana faɗa mana cewa qad utita alhikimata ai Allah ya baka hikima kuma ka ce a cikin qur'anin ka wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan kaseera sannan kuma sai ka zo wai kana ce mana wai wa ma utitum min ilmi illa qalila ya za ka gaya mana wannan yahudawa kenan shi ne allah tabaraka ta'ala ya ce gaya musu laukanul bahar midadan da kalimati rabbi da a ce ruwan kogi zai zamanto tawada ne da zai rubuta duk kalmomin allah yawan kalmomin allah dan ana so a justifying a tabbatar da maganar da manzo allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila allah ce da da kogi na duniya gaba ɗaya zai zama tawada ne wai don a rubuta kalmomin Allah to lanafidal baharu da ruwan kogin nan gaba ɗaya sai ya ƙare tawadar sai ta ƙare kabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su ƙare ga ya musu ilimin ubangiji na da hikimominsa da kalmominsa walau ina bi mislihi madada da za mu zo da irin misalin wannan kogi din madadan da yawa da yawa da yawa a kawo wani a kawo wani ana ƙarawa لو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد لنفد البحر إما بغاني با دا halittun duniya gabaki daya duk kowa zai dauki alkalami ya ta rubuta kalmar ubangiji kogin duniya gaba daya shine zai zamanto yana taimaka musu to wallahi tallahi sai ya kare gabaki daya kalmomin Allah ba su kare ba kuma da zamu zo da irin bi misli ma'il bahari din fi kasratihi madadan madadan ɗin ana nufin ziyadatan ƙari wani kan wani wani kogin na duniya wani kogin na duniya shine a can Allah ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah shine sai Allah ya ce musu mi a ƙarshe قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wannan ita ce aya ta ƙarshe ta ɗari da goma daidai a cikin suratul kafi Allah ce ƙulga ya musu inna ma ana basharun mislukum lallai ni mutum ne irinku mutum ne kamar ku amma bambanci na da ku yuha ilayya ana yi min wahayi annama ilahukum ilahun wahid kaji wahayin abubuwa fa da yawa aka yi masa amma sai ya faɗi abin da ya fi komai muhimmanci shine tauhidi ɗazu muke hira da malam ya ce wani ya taɓa ya zungure shi akan tauhidi ya ce bai san shi a babin tauhidi wato wani ƙyaure ne ba malam babban liman kenan to malam mu ma muna fatan mu zama ƙyamare a babi na tauhidi ba daga ƙafa ba shirka ba kayanta ba raba kafa yawwa tauhidi zalla to shi yasa yace yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid lalle ana min wahayi abun bautan ku kwaya ɗaya ne ba kabari ba kayansa ba gunki ba kayansa ba shehu ba akar makalla ba waye Allah shi kadai ake bautawa ilahukum ilahun wahid Allah kwaya ɗaya ne Allahu akbar to fa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake yana fatan gamuwa da ubangiji salami lafiya ko kuma yana jin tsoron komawa ga ubangijinsa to fa faliya'mal amalan saliha ya aikata aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yi shirka wajen bautawa ubangijinsa ko da waye wala wannan shirka ko tariya ce ta san riya ma ya karamar shirka ce to kada ka yadda ka haɗa Allah da wani kowaye shi a wajen bauta kana nema a wajen Allah kana nema wajen wani Allah anzo Allah ce Allah ce ana agana shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi yace fa ana minhu bari'un huwa lillazi amilahu a wata riwaya taraktuhu shirkahu duk wanda yayi aiki wani aiki hadan da wani na to zan bashi da shirka sai je cin ya karasa ya je kammala Allah ya kiyaye mu Allah ya samu cika da imani zan mana bishara guda daya da wannan sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa riwayar Imam Muslim duk wanda ya haddace man hafiza ashru ayatin min awwal suratul kafi duk wanda ya haddace ayoyi guda goma a farkon suratul kafi din nan ayoyi guda goma to Allah zai bashi kariya daga fitinar dujal Allah zai tsare shi a wata a wata riwayar cewa aka yi duk wanda ya karanta surar suratul kafir suratul kahfi farkonta har ta to za ta zamanto haske gare shi wato daga ƙasansa har samansa wa man ƙaraha kullaha wanda ya karanta ta duka duka gaba ɗaya to za ta zamanto masa haske ne daga sama har ƙasa gaba ki ɗaya wannan yana nuna mana muhimmancin dai karanta suratul kafi mutum ya rinka yawan karanta ta ya rinka yawan neman lada da ita kuma sura ce da mutum yana karanta ta Allah zai ba shi haske a rayuwarsa Allah ka samu cika da imani ka sa aljanna ce makomar mu sati mai zuwa insha Allah zamu tashi farkon suratul kafi kaf ha ya ayn sad insha Allah wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh